إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى أين وقفنا هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن كهمس واتفق على إخراجه من رواية أبي هريرة وعمر بن الخطاب ابن نفيل أبو حفص القرشي العدوي قتل سنة ثلاث وعشرين وهو ابن ثلاث وستين سنة في ذي الحجة قال ابن شهاب ولي عشر سنين ولي عشر سنين حجها كلها معنى يا cika alkawarin da yayi ya cika alkawarin da yayi eh to ka gani ya takaita maka tarihin sayyidina Umar kuma kowa ya san shi wane ne shi qawluhu yanzu fa zai shiga fassara abin da yake kalmomin da suka cikin ciki yataqaffaruna al-ilma ay yattabi'una atharahu wa yatlubunahu suna neman ilimi wattakaffuru tatabbu'u asarar shay'i abinda ake cewa takaffuru shine tatabbu'u asarar shay'i wa qawlu innamal amru unufun yuridu yana nufin musta'anafun lam yataqaddam fihi qadarun wala mashi'atun ma'ana abinda ya faru yanzu yanzu ya faru da ba wata ba tintinin Allah ya yi shi yanzu ne ya bayyana ba a'a yanzu ya faru yanzu Allah ma ya sani يقال روضة أنف إذا لم ترعى وأنف الشيء أوله أنت ميون بابا مالمي الله كل يوم هو في الشأن to ina ma'anar wannan aka ce komai ai gama yace umurun yubdiha wa la yabtadiha an fahimta ko al'amura ne ake bayyana su ba yanzu aka faro su ba ma'ana da aka haifi wanda aka haife shi yau ba yau ne aka halitta shi ba yana nan kai da kanka ka zai ce yana cikin cikin mahaifiyarsa wata tara to yau kenan aka halitta shi ba yau aka halitta shi ba Allah ya riga ya gama kasafin komai rayuwa sai dai komai da lokacin da zai bayyana wannan zai bayyana shekara kaza wannan zai bayyana shi kaza wannan bai zai bayyana kaza haka rayuwa haka haihuwa haka mutuwa haka duk abin da kake gani a duniya Allah ya riga ya gama kasafin komai da ya halicci halittarsa sauran abubuwan abubuwa su ta bayyana wa qawluhu fa akhbirni an amaratiha fadasu cewa ka bani labarin alamomin tashin alkiyama أي علامتها يقال أمار ما بيني وبينك كذا وأمارة ما بيني وبينك بالهاء وغير الهاء وقيل الأمار جمع الأمارة علام من تاشن القيامة كنا قال الشيخ الإمام رحمه الله رحمة الله عليه إتي أبن دي فداشيني جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال wai wannan hadisin manzon Allah yana bayyana cewa abinda ake cewa musulunci shine abubuwan da suka bayyana na cikin ayyuka wadda alal imana isman lima batana min al i'tiqadi isa kuma al imani suna ne na abin da ya buya a cikin i'tiqadi kudurce kudurce wa laysa zalika li anna al a'mala laysat min al imani ba ba nuna cewa ayyuka ba su cikin imani ba a'a aw tasdiq bil qayb laysa min al islami kuko gaskatawa da kai da zuciyarka ba musulunci bane a'a bal zalika tafsilun li jumlatin hiya kulluha shay'un wahid ay tafsili amrun rabbe ne da abubuwa ne aka rarrabe su su duka in sun hadu suna bada ma'ana ɗaya ne shine me wa jama'uha ad-din su duka in sun hadu suna bada ma'anan addini ne shi yasa wali zalika qala zaka jibrilu atakum yuallimukum amra dinikum shi yasa manzo Allah ya ce ai jibril ne yazo ya sanar da ku al'amarin addinin wat tasdiq wal amalu yatanawaluhuma ismul iman wal islam jami'an gaskatawa da aiki gaskatawa zuciya kenan al'amalu aiki kuma gabobi kenan duk sunan musulunci ya dauke su baki daya yadullu alaihi qawluhu sallallahu alaihi wa sallama dalilin wannan magana ishi shine manzon Allah eh ne يدل عليه قوله سبحانه وتعالى من نجي سبحانه وتعالى مهم. إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله تبس الدين أدى الله يدد ششيني مسلنشي ورضيت لكم الإسلام دينا كما نا يدي مكو الدين مسلنشي شيني الدين كرببي أو جينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه دو وند يدوكي وانا الدين با مسلنشي با بزا أكربابا فأخبر أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام sai ba da labarin cewa addinin da yadda shi ke karbar shi daga bayansa shine addinin musulunci walan yakuna ad-dinu fi mahalli al-qabul wa ridha illa bi indimam at-tasdiq ila al-amali ai addini ba zai zama abin da za karbe shi ba sai gaskatawa ya hadu da aiki qala abu sulaiman al-khattabi al-muslimu qad yakunu mu'minan fi ba'd al-ahwali musulmi zai iya zama wa mumini a wani hali wa qad la yakunu mu'minan fi ba'dha wani hali kuma ba zai zama mumini ba wal mu'minu muslimun fi jami'il ahwali amma mumini shi musulmi ne kullu mu'minin muslim wa laysa kullu muslimin mu'minan لأن أصل الإسلام الاستسلام والإنقياد وأصل الإيمان التصديق وقد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن أن جاء بالنفراكوب ولا يكون صادق الباطن غير منقاد في الظاهر فإذا كل فإذا كل مؤمن مسلم دم مؤمني مسلمين وليس كل مسلم مؤمنا قالت الأعراب آمنا قل ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وقوله ما الإحسان وفدد منين إحسان إنفا فإن معنى الإحسان ها هنا أبن دايك يفيد الإحسان الإخلاص إخلاص تكن أيك وهو شرط في صحة الإيمان والإسلام معا إحسان إن شرعيني أتكن مسلم شد إيماني باكي دايا وقوله أن تلد الأمة ربها معناه abin da yasa aka ce an talida al'amatu rabbaha sai ya yi istinbati ya ce an yadda sai al'islamu addinin musulunci zai yalwata zai yadu zai faɗi zai shiga ko'ina wa ya tsoro sabiyu sa'an na a samu kuma ribatattun yaki kuma sabaya su yi yawa wa ya tafizan nasu sarari mutane sai su baki wannan ya ɗaba wannan su tafizuna sarari sadaka ke dauku wa yakthur min hunnal aulad to in aka dauke su sariya din nan sai ta haihu fa yakunu ibn rajuli min amatihi fi ma'ana sayyid li ummihi she dan mutum daga baiwarsa kungiyar kuyangarsa she zamo as-sayyid fi ma'ana sayyid li ummihi shi da ne a gare shi shi kuma shugaba ne a gan uwarsa in kanat mamlukatan li abihi saboda ai ubansa ke mallakarta وملك الأب راجع إلى الولد هل فهمت؟ وقوله أن ترى العراة الحفاة رعاء الشاي يتطاولون في البنيان قال أبو سليمان الخطابي يريد يريد العرب الذين هم أرباب الإبل ورؤاتها بنا كن في شيني لا أربا دبا بنا سكسني شيراكم ما سيكيو ba ba su da wajen ba su da tabbata a waje a wuri ba su da tabbata a wuri amma ma kai kana da tabbata a wuri larabawa gidan shi na kan rakumin shi ne inda ya je duk sai kafa yaki abin da ya taimaka kenan da aka zo yin yaki addinin musulunci ya faɗa da an ce musu yaki shi kenan kowa gidan shi na kan rakumin shi ne shemansa ne da abincinsa da komai da komai to amma kai kofa an ta murtabitun bi mahallika ga gidanka ga iyalanka ga aikin da kake rabin albashi a ciki ba ka son a samu kuskure ko da wata ɗaya ne kusa cikin wata ɗaya ba ba ka son a samu wani kuskure cikin albashin kar ya ragu to wannan abin da ya ɗaure mutane shi ne yasa kowa baya son jihadi kuma baya kowa baya iya yin jihadi an fahimta رئاء الشاه يتطاولون في البنيان قال أبو سليمان الأرطابي يريد العرب الذين هم أرباب الإبل ورؤاتها أي يتسق الإسلام الدين المسلم زي فادي زي يلوى زي فادي زي كيكو إنا ويفتتح هؤلاء البلاد ويسكنونها وأن دا با أبن دسك سني شي كيو سيراكما أن بودي كساشي دا الدين المسلم زاسو زونا تند سن ياكي سن ياكي زاسو زونا كساشي ne aiko wa yatatawaluna fil bunyani bada an kanu ahlan nuja'i ce ga suna tsawaita gini benaye a gina bene hawa daya hawa biyu hawa uku tare da cewa ko hum ahlun nuja'i an nuja'i al ru'at an su makiyaya ne la tastaqirru bihim daru وقيل هذا كما جاء في حديث آخر في أشراط الساعة ويتكلم فيهم الرويبضة زي ويتكلم فيهم الرويبضة الرويبضة شيني ما سو كيون راغونا وهو الانتماكي وهو الرجل التافه ينطق في أمور العامة متني لباش لكيما أما زي زينا مغانا أتي من يمن الأمر وقيل الرويبضة تصغير الرابط وهو راء الربيد والربيد الغنم والهاء للمبالغة an ji abin da ya faɗa ko to yasa an kana mallaka wannan littafin kai ma zaka yi zama wa malami a masallacin ku ko don abin da kake bukata duk ya fito maka da shi abin da zaka yi ma mafi ko ku ka fassara musu da Hausa kuma da amana ba haka bane ba kowanne littafi da fararansa da fifikunsa wannan yana da farda yana da daraja a wannan matsalar ya cika alkawarin da ya ko bai cika ba قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو حامد أحمد ابن عبد الله بن نعيم ابن الخليل السرقسي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف ابن مطر الفربري قال حدثنا أبو عبد الله محمد إنك جانشي الفربري المجري إمام, إمام البخاري كيني ينا تشكين هو إن رواية البخاري رواية الفربري رواية كريمة رواية كذا كذا كذا قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري قال إمام البخاري كو قال أخبرنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا الليث عن سعيد an sa'idin huwal maqburi an sa'idin sai ce maka huwal maqburi saboda karka je kana neman wani sa'idin ya ce huwal maqburi an sharik ibn abdullahi ibn abi namir annahu sami'a anas ibn malik yaqulu yace ya ji sayyidina anas ibn malik yana fara cewa bainama nahnu julusun ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wannan yace ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa yasru ayyun bainama nahnu julusun inda nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjidi a cikin masallaci dakhala rajulun ala jamalin rajulun nakira wani mutum ya shigo akan rakumi fa'anakahu fil masjidi ya je ya durkusar da rakumin a cikin masallaci sun ma'akalahu sa'ana ya ɗaure rakumin sun makala lahu da ya ɗaure rakumin sa shi fuskan su ya ce ayyukun muhammad ayyukun muhammad والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيه منذ الله كما لوكاشي yana kishigire tsakiyar su فقلنا هذا الرجل الابيض المتكئ sai muka ce wannan farin mutum wanda ke kishigire da shi ne kake nema din ai su ba da zai ce Muhammad ko wa qala lahu ar-rajulu wa qala lahu ar-rajulu kaga da rajulun yanzu ya zama ar-rajulu wannan mutumin shi ya fada nakira iza uidat ma'rifa kanat ainul ula alaysa kadhalik النكرة إذا أعيدت معرفة كانت أين الأولى جاء رجل ونمت يزو فقال الرجل سيوان نمت يزونا شين يفدا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك ابن عبد المطلب معناه يا دنگanta shi zuwa kakan shi Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib shi ya danganta shi zuwa kakan shi sai manzo Allah ce qad ajabtuka na amsa maka fa qala ar-rajulu sai wannan mutumin dai sai ce inni sa'iluka fa mushaddidun alayka fil mas'alati fala tajid alayya fi nafsik zan tambaye ka fa amma zan tsananta kada ka ji damuwa a ranka game da abin da zai zan tambaya a fa amma fa akwai tsanani kasan wai ka su da tankarkar mutanen kauye ai ba su da dama ba abin da yake ba su damuwa zan tambaya fa amma zan tsananta amma karka damu ina wannan maganar ina ba na wannan maganar kai kace zaka tambaya kuma kace zaka tsananta amma kar a damu da tsananta wanda zaka yi me kenan ne ma to kar ka tsananta mana in baka son a damu to amma tabi'ar su ce shi sun tsananta haka suke haka haka suke ya muhammad ukhruj alaina fa inna fa inna madhuna zainu wa zammuna shi إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون هكذا سكي زوا باين دا باين أزهر باين تاكم يا محمد اخرج علينا كفيتو مدحنا زين وذمنا شين muka yabi mutum shi kenan mun yabe shi muka zarge shi kuma mun ata mishi suna shine Allah ce innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat aktharuhum la yaqiluna ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم فلا تجد عليك فقال صل أما بدالك شيء من زوال الله تيك التنبيه تأبن لك كيسو صلى الله عليه وسلم فقال سيتي أسألك بربك ورب من قبلك أقول سألني فباو أسألك بربك ورب من قبلك ina yi mamagiya da ubangijinka da ubangijin waɗanda suka gabace ka Allahu arsalaka ila nasi kullihim Allah ne ya aiko ka zuwa mutane duka baki daya wannan ma akwai tsanani ko ko babu faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allahumma na'am yace yi haka yake qala sai ce an shuruka billahi na yi maka magiya na gan maka da Allah na gama ka da Allah الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة Allah ne ya umarce ka kai salloli guda biyar da cikin dare da rana? Wa qala Allahumma na'am. Shi manzo Allah ce eh haka ne. Qala an shuduka billahi Allahu amarka an tasuma hadha shahra min as-sana. Allah ne ya umarce ka kai azumi wannan wata a cikin shekara? Qala Allahumma na'am. tuna ma ai ya ce zan tsananta amma karka damu to manzo Allah me zai sa ya damu kuma ya san su ai ya riga ya san su su zo ga zai ce ya Muhammad akhudhu alaina fa inna madhuna shayn wa zamuna zain fa inna madhuna zain wa zamuna shayn wani yazo ya suguna mu cikin masallaci ka mu fitsari suka tsawata manzo Allah ce la tazrimu ku kyale shi sai da ya gama sai manzo Allah ce a kawo ruwa bokiti da ya kawo ruwa shi aka zuba wajen aka gama ba abin da aka ce mishi sai manzo Allah ce kaga wannan wajen ba don wannan abin aka yi shi ba an yi shi ne don sallah da karatun adda zikiri da karatun alkur'ani sau ka lafiya ka je kauyen ku lafiya lafiya ke da ku ina ne kauyen su habitu haka suke wani zo ya kama wuyan manzo Allah atina min mali Allah la min mali abika wala min mali ummik ka bani daga dukiyar Allah ba dukiyar shi manzo Allah ce haqqan almalu laisa mali kaza kaza kaza ku bashi a bashi abinci a bashi kudi a bashi abin ne sai da aka ce to ai ka shake min wuya ni ma ka jin mana ciwo zan sa rama ita ai mu an ce mana baka sakayya da mugu an ce mana baka sakayya da mugu sai manzo Allah ya yi dariya yace je ka sauka lafiya da mutane zina tan karkarin ka je ka gaishe je ka lafiya a kauye ba ka bane ba ya ce ai mu an ce mana ba ka zakayya da mugu don na jin maka kuma sai karama wani lokaci bahaushe yana da zuburin nazar aka ce ya hakuri ya ce hakuri sai ma'aiki to wallahi gaskiya ne hakuri sai ma'aiki a zo ce a ti ne min malin lahi la min mali abika wala min mali ummik ya za a yi shi ya za a yi da shi sai mai ba ma a bashi abin da yake so ba ke manzo Allah ce e gaskiya ka fada manzo Allah abin da ke in gaskiya ce ya fara ce haka ka yi fada gaskiya dukiya ba tawa ba ce ba ta iyaye na ba ku ɗaya ba ku bashi ba abin da ya zo nema ba ke nan abin da ya zo nema ke nan ku bashi in ba a bashi aka yi ba ba biya bukata ba ai ba za a zauna lafiya ba in ba a bashi ba za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya ba gaskiya sunanta gaskiya an fahimta sai aka debo aka bashi aka bashi abinci maimakon a dake shi shi aka kawo abinci aka bashi sai manzo Allah ce abinda ka fada gaskiya ne to amma ni ma ka shaƙe min wuya ka jin mana ciwo ina da haƙƙin irama sai dariya yace ai mu an ce mana baka sakayya da mu sai manzo Allah ce je ka sauka lafiya in ka je ka gai da su ya? saboda masu a'a yana da asali ne yana kara ma mulki kwarjini muawiya ibn abi sufyan akwai wanda bai yadda da khilafancin shi ba ya ke ce mishi amirul mu'minina shi muawiya shirya suraye daya biyu uku hudu da yawa kowane sauro ka gani kamar karshen duniya kenan ya tsallaka wannan ba a kai wurin amir ya tsallaka wannan ko ina gani kamar duniya yana kai karshe yana ganin muawiya yace assalamu alaikum ya rasulullah wanda ya kasa ce mishi khalifa ga da ya ga matsala sai da ya rudi da shi sa ake sauraye don a kara ma mulki kwarjini muawiya zai madina sai na wani ce ya ya ka zai ka menene wajen ya ce ya khalifa in ba haka muka yi musu za su ci nama mu danye suna son su muwa muna nuna musu ne su san cewa mu ma muna nan shi yasa kaga an yi waɗannan abubuwa duk baki ɗaya an fahimta Allahumma na'am qala an shuruka billahi yace na yi mamagiya na gama ka da Allah Allahu amarka an ta'khudha hadhihi sadaqa min agniyaina fataqsimaha ala fuqara'ina Allah ne yace ka karbi wannan duke daga mawadatanmu mawadatanmu mawadatanmu ka raba ma talakawanmu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma na'am eh haka ne fa qala ar-rajulu ar-rajulu annakira uidat ma'rifa kanat aina al-ula sai wannan mutumin sai yace amantu bima ji'ta bihi kaga hakurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jawo me alkhairi amantu bima ji'ta bihi na karbi abin da ka aiko na yi imani da abin da ka taho da shi wa ana rasulun man wara'i min qaumi ni ne jakada dan aikin jama'a za kauye mu daga garin mu ni ne nazo na wakilce su wa ana dimam ibn sa'laba ni ne sunana dimam ibn sa'laba akhu bani sa'd ibn bakr dan uwan garin sa'd ibn bakr haythu a halimatu sa'diyya inda aka shayar da kai ke an fahimta hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi kaga ya hutar shi ka kenan babu wannan wanda zai zo ya raba ma hankali biyu ko wa akhrajahu muslim min tariqi thabit ana anas jaa rajulun min ahli al-badiya bima'nahu qawluhu anshuduka billahi ay as'aluka يقال نشدتك الله أي سألتك بالله an fahimta na gama ka da Allah na gama ka da Allah na yi mamagiya kenan kamar ce na gama ka da Allah ko dan Allah na gama ka da Allah wannan abin haka yake to ai dole mutum sai ka girgiza abin da zaka fada ba wasa ciki kenan ko ai sauti wan nashid raf'u sauti wa minhu inshadu shi'ri وهو رفع الصوت به والناشد الطالب سمي به ناشدا ناشد الضالة لرفعه صوته بالطلب وقيل في قوله واتقوا الله الذي تساءلون به وجزءهم ألا نوكير دسوننش أي تطلبون به حقوقكم وأنهم كنما حقوقكم دسوننش الله كقولك نشدتك بالله أي سألتك به وفي هذا الحديث دليل على جواز القراءة والعرض كذا يا كاو مسألة تهجو مسألة شين حديثي جواز القراءة والعرض على المحدث قراءة كذوك كرنتا غب مالم العرض كذوك انا كمان دي زينا فدا منزو الله نا تبتر دشي منزو زي يجي تي يا رويتو daga منزو الله كيرن tunda منزو الله يا تبتر مشي كو ما هي السنة السنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقه ثم الرواية عنه كما لو سمع منه وهو قول جماعة من أئمة الحديث وأهل العلم أم فاي أن كما دعونا حديث إيه؟ حديث نهود قال حدثنا الشيخ الإمام الحسين ابن مسعود شيخ البغوي كده الإمام البغوي قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الله ابن محمد المعلم الطوسي بها قال أخبرنا القاضي أبو نصر محمد ابن زيد إملاء قال حدثنا محمد ابن أحمد العبسي قال حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا باز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس يتي أنس يتي سيدنا أنس بن مالك kunna nuhina an nas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an shay'in an hana mu tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa mu dai kar mu yawaita tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa to mu kuma muna son mu san abubuwa sai ga muna Allah Allah wani ya fito daga kauye ya zo ka san shi ba ya shiga ba ruwan shi da wannan hali zai zo ya tambayi abin da yake so daga nan sai mu karu mu fa'idantu tare da cewa muna son mu sani amma mu ba za mu iya tambaya ba don an hana mu وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل أما قوي كي أنكويني أمامي هنكلي صبر كري زي تبرقزاكو فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سيتي فجاء رجل سيوانا متنيزو فقال يا محمد منادى مفرد العلم يا محمد يا حرف نداء كنا محمد المدادى a lokacin da ake irabi ba kiwuya ba wasanni ya muhammadu za ka je da za irabi ya harfu da da'i muhammadu munada mufradun alamun mabta za ka za ka za ka za wa takdiruhu ad'u muhammadan wa ad'u filul mudari'il marfu'u li tajarrudi min asab wa fa'il kaza kaza kaza kaza ad'u muhammadan maf'ulun bihi to haka aka koyi nahwu to yanzu ya zama kiwuya cikin karatu filun wa fa'ilun filun wa fa'ilun fi'il shikenan kuma sai ilimin nahu kuma ya koye zama yana da wahala ko atana rasuluka yace ya muhammad muhammad atana rasuluka dan aikinka ya zo muna faz'ama lana annaka taz'umu anna allaha arsalak ya riya muna cewa kai kana riya cewa Allah ne ya aiko ka قال سيما الله صلى الله عليه وسلم صدقة قال فمن خلق السماء توايا هل السماء قال الله سيما الله جي الله قال فمن خلق الأرض توايا هل قال الله سيما الله جي الله قال فمن نصب الجبال توايا تبت من يمن يندوى سورة سونك هذا منين ده منين قال الله يجي الله kala fa billazi khalaqa as-samaa na gama kada wanda sarki wanda wanda halicci sama wa khalaqa al-arda wa nasaba al-jibala Allahu arsalak Allah ne ya haiko ka Allahu arsalak qala na'am shi manzo Allah ce eh haka ne qala waza'ama rasuluka anna alaina khamsa salawatin fi yawmina wa laylatina wanda ka turo mana din yarya cewa ka ce kaza kaza kaza kala sadaka yace haka yake kala fa billazi arsalaka na gama ka da sarkin da aiko ka Allahu amarka bi hada Allah ne yace kai haka kala na'am yace yi kala wa za'ama rasuluka anna alaina zakatan fi amwalina jakadanka wanda ka aiko mana yariya cewa akwai zakka da za mu fitar a cikin dukiyarmu kala sadaka ya ce ya yi gaskiya haka ne kala fa billazi arsalaka allahu hamaraka bi hada na gama ka da sarkin da ya aiko ka allah ne ya ce ka yi haka kala na'am ya ce yi kala wazza ama rasuluka anna alaina sauma shahri ramadana fi sanatina jaka da kaɗan aikinka yarya cewa an ce za mu yi azumin watan ramadan ko? fabillazi arsalaka na yi maka magi na yi magiya na gama ka da sarkin da ya aiko ka allahu amarka bi haza allah ne ya umarce ka da haka qala na'am yace yi qala wa za'ama rasuluka anna alaina alhajja man istata'a ilayhi sabila qala sadaqa قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال ثم قال سألنا سيتي والذي بعثك بالحق نارا سيد سركين دي أيكوك دا قسكيا تبت الحق هو الشيء الثابت لا أزداد عليهن ولا أنقص منهن شيئا abubuwan da na shiga faɗaɗin nan ba zan kara komai ba ba zan rage komai ba a ciki haka zan ta yin su ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai hanzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la in sadaqa la in sadaqa la yadkhulanna aljannata wallahi in yayi gaskiya a cikin an da ya faɗaɗin nan wallahi zai shiga aljanna ba na filfili ba abubuwa da yawa amma ainihin abinda manzo Allah ya fada yace ya dauka kenan wa'annan abinda na dauka ba zan rage komai ba ciki ba zan kara komai ba manzo Allah ce wallahi in ko yayi gaskiya abinda ya fada wallahi zai shiga aljanna la in sadaka allamu muwatta fil ba haka bane ba la yadkhulan la yadkhulanna allam wa nuru tawkid as-sabila ba haka bane ba هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبد الله بن هاشم هاشم العبدي لما يتكى شرع سكو قال حدثنا الشيخ الإمام الحسين بن مسعود قدس الله روحه قال وأخبرناه أبو عثمان سعيد بن ابن إسماعيل الضبي قال حدثنا أبو محمد عبد الجبار عبد الجبار ابن محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال أن بيوهن إمام الترمذي يا بيوهن إمام الترمذي قال حدثنا محمد بن إسماعيل وأنين محمد بن إسماعيل إمام البخاري قال حدثنا علي بن عبد الحميد قال حدثنا سليمان بن مغيرة بهذا الإسناد وأنس بن مالك أبو حمزة النجاري الخزرجي أنس بن مالك الكنيس أبو حمزة النجاري من بني نجار الخزرجي مزمن خزرجي خادم النبي صلى الله عليه وسلم وان دايما منظور الله خدمه وان وايك فدا wannan yanzu haka yasa ku kishe ka zama alayakinin aladinika ana alayakinin fi dini aw kullama jaa rajulun ajdal tarakna ma jaa bi muhammadun yanzu imam al-bagawi yace khadimun nabi sallallahu alaihi wasallama wai mai kenan duk wanda ya zo ya ce maka haka shi kai kai ka riga ka gama da wannan magana ba sai ka bata lokaci ka ko sakan albasrata mata biha sanata 93 wa huwa wajad huwa wa jabir bin zaid fi jum'atin shi da jabir bin zaid ranar juma'a wa dufida bitaf bitaf ala farsakhaini min albasra mutu ya kawo cikakken bayani haka sannan mutum ka zo kai baka karanta kowa ba da shirme ka taso ka je ka ciki lishi ko balan ka zo ka ai ai ai a wa kana akhir man mata bil basrati min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam shine karshen wanda ya mutu a basra cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ghassalahu muhammad ibn sirina muhammad ibn sirina tabi shi ya mishi wanka wa qila asha mi'ata sanatin illa sana aka ce Anas ya rayu shekara 100 ba daya ومات سنة إيدا وتسعين روى عنه ثابت ابن أسلم أبو محمد البناني مات ثابت سنة سبع وعشرين ومئة wannan ba babban ilimi ne ilimin hadisi malamin hadisi wannan matsalar da ya kawo maka yanzu yanzu in baka san kanta ba sai ka je ka kuma uku kana bincike ka rasa inda zaka samu kashi kuma in ya fada maka abu shikenan an gama eh yana cika alkawarin da ya ku babu bayani a amalin islami wa tsawabi iqamatiha babin da ya zo na bayanin ayyukan addinin musulunci da ladan da za ka samu in ka yi su yadda ya kamata qala allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina amanu wa amilus salihati lallai tabbas waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا كانت لهم جنات الفردوس نزلا إنا محل الشاهد عنوان الباب باب بيان أعمال الإسلام والثواب إقامتها وعمل الصالحات كانت لهم جنات الفردوس لأن الجزاء هو جنات الفردوس وغنى تاوتي كينوكو وقال الله ملوكين سركي يتي الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الجنة تتبت غريس ده حسن مآب كيكاوى مكوما محل الشاهد الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب سألنا سي بايا كاو آيوي كما سي غنغرويتي قال حدثنا الشيخ الإمام الحسين بن مسعود قدس الله روحه قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن إكرمة ابن خالد عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عمر وجنش أكرويت ونن أبن بني الإسلام على خمس بني الإسلام أنجنا مسلمين على خمس akan turaku guda biyar abubuwa guda biyar shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah shaida ka shaida cewa babu abin bautatawa bisa cancanta sai Allah muhammadu ibnu abdullahi al-qurashi shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama shahadati Allah ilaha illallah mun bayyana dilalati shahadati Allah ilaha illallah muhammadun rasulullah dilalatul iltizam dilalatul talazum dilalatul tadammun tadammun dilalatul tadammun in kace ashhadu an la ilaha illa allah yalzamu min zalika anna muhammadar rasulullah kaifa lazima zalika min aina wajadta an la ilaha illa allah man alladhi allamaka لذلك يلزم من ذلك أن محمدا رسول الله إذا قلت محمد رسول الله يتضمن ذلك أن لا إله إلا الله محمد رسول الله تضمن ذلك أن الله لا إله إلا الله أم فهمت وإقام الصلاة لتصير الصلاة وإيتاء الزكاة لبعد الزكاة والحج وصوم رمضان وأن غدا biyar sune filolin sune waɗanda hasashen da aka gina addinin musulunci a kansu هذا حديث صحيح متفق على صحته وأخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني عن أبيه عن حنظلة وعبد الله بن عمر ابن الخطاب أبو عبد الرحمن القرشي العدوي qabilatun min almuhajirina kaga asalin abla da umar komai kowa yana kawo muku asalin wannan babban fanni ne cikin ilimin hadisi mata bi makka ta bada alhajj ya mutu makka bayan aikin hajji wa dufina bil muhassabi sana aka binne shi bil muhassab sanata 73 wa ibn 84 sana yana dan shekara 84 ya rasu aka binne shi وعكرمة هو عكرمة ابن خالد ابن العاص المخزومي القرشي مات بعد عطاء ومات عطاء سنة خمس عشرة ويقال أربع عشرة ومئة انتهت فتوى أهل مكة إليه وإلى مجاهد وأكثرها إلى العطاء مجاهد عطاء معنا إن أكتش مكة فتوى لك مكة تسوكي قال حدثنا الشيخ الإمام الحسين بن مسعود قدس الله روحه قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي الشيرازي السر السرخسي قال أخبرنا أبو علي زاهر ابن أحمد الفقيه السرخسي قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي السامري قال أخبرنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري عن مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك دقى أنس دم مالك دقى بفز أم أم بف إمام مالك هنا عن أبيه أنه سمع طلحة ابن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد wani mutum daga kasar najid ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'irar ra's nasma'u da wiyya sautihi wala nafqahu ma yaqulu hatta dana fa idza huwa yas'alu anil islam ashe ya zo ne yana tambayar musulunci fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace khamsu salawatin fil yawmi wal layla خمس صلوات في اليوم والليلة صلوا لي قلاب يرني الدين يني ليد الدري وقال هل علي غيرهن هل علي غيرهن ما معنى هل علي غيرهن أكوي أكينا وانا سكزمو dole ta zama na alayya bai ce li ba hal alayya gairu hunna akwai wa'ansu abubuwa da suka zama dole a kaina game da wannan wa qala la sai manzo Allah ya ce a a illa an tatawwa a ga gani ko babu sai dai in za ka yi nafila tatawwi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان ده أزم وتر رمضان فقال هل علي غيره هوني واي ها هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع سيدي إن ذاك يتطوئيني قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة سيما الله صلى الله عليه وسلم يفتأ مسا مغنى الزكاة فقال هل علي غيرها أكوي وانا أبن دي وجب أكيناكما جميل وانا زكاة فقال لا إلا أن تطوع سيدي غير تطوئي قال فأدبر الرجل أدبر الرجل نكرة أعيدت معرفة كانت عين الأولى فأدبر الرجل سوى النمت يكام هنيا وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه يكرغا سوى كده والله بزن كار كومي أكون ونن بكم بزن رجل كومي بأكون ونن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق aflahar rajulu in sadaka wai mai kiran in sadaka in ya cika alkawarin da ya yi din nan to abinda zai samu kenan tsira ya tsira imama na alfalah هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل بن أبي أويس وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد كل عن مالك وطلحة بن عبيد الله أبو محمد تيمي قرشي قتل يوم الجمل وذلك سنة ست وثلاثين إن كان هذا أجساسه كان هذا تكتاد بيرو وإن وتر أنا ذاك ذو كان نيمان mun karanta turbizi matsaloli na bar su kauce daga baya na zo da kyar sai ka sake ka koma kana karanta kuma haka zo ka kai wani ko ne ka sa alama ko wanne ka sa alama wata rana zaka zo kana bukatar shi wa talhat ibn ubaydullah abu muhammad at-taymi qurashi qutila yawm al-jabal wa zalika sanata 36 wa malik wa malik alladhi rawa anhu huwa malik ibn abi amir al-asbahi jadd malik bin anas جد مالك بن أنس وكنيته أبو أنس روى عنه ابنه أبو سهيل واسمه نافع بن مالك قوله دوي صوته دوي الشيء حفيفه كرش وقوله أفلح سوى هذا أفلح أي فاز أفلح أي فاز لقد فاز من لبى وطاف وزاره ومرغ في ذاك التراب إزاره yanzu ba kafirci ba ne eh eh me yau zarafu eh eh to me kake son ka faɗa ya? a bai ce kabari ba bai ce masallaci ba ya ziyarci manzon Allah ya ziyarci manzon Allah kuma ya ɗauki manan manzon Allah na nan da ran shi ya je gaishe ya ziyarce shi ko baya na ya je ziyarce shi ko mai ne ya je ziyarce shi ai wannan magana ba an gama da ita ba ko akwai ja ne a ciki an wuce nan dukkan mazabi ce tusannu ziyaratul kuburi ba haka bane ba ويقال لكل من أصاب خيرا مفلح والفلاح البقاء وقيل معنى قول المؤذن حي على الفلاح أي هلموا إلى سبب البقاء في الجنة kaga abin da yake faɗa ku ba karamar magana yake kawo ba babban malami ne fassara yake fassara na wanda ya wanda ya gama da larabci ya ya yi larabci ya wuce ya komai yana faɗa ma ne da larabci ba ba ba ko tamba ba an fahimta قال حدثنا الشيخ الإمام الحسين بن مسعود قدس الله روحه قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش محمش الزيادي قال حدثنا أحمد بن إسحاق الصيدلاني قال حدثنا أبو نصر أحمد بن محمد بن نصر قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا عمرو بن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة سمعت موسى بن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري أن أعراب أن أعرابيا أراد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فقال ولما العرب يزوج من الله باتنو أشكي وتلفيا من الله يكي تيجي أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار في بقى سن مسألة دي وبقى سن دوغن تورجي بومي آه ka faɗa min abin da zai sa aljanna ya nisa ta ni gabar wuta abin da nake so kenan ba na zan ai kaza ai kaza ai kaza su yawa qala alaihi salatu wassalam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'budullaha la tushriku bihi shay'a wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasilur rahima shikenan babu matsala da yawa ga abin da ake so kai ka bauta ma Allah karka yi shirka ka tsayar da sallah ka ba da zakka ka sadar da zumunci هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن ابن نمير عن أبيه عن عمرو بن عثمان وأبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد الخزرجي شهد بدرا مات في زمن يزيد بن معاوية وموسى بن طلحة ابن عبيد الله أبو عيسى التيمي القرشي مات سنة أربع ومئة إيه؟ إيه؟ sai kai ka saka su mana اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم that's it.